فاتحة لصلاة الفاتحة إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم جداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ارضي لنا بهذا المحضر والتاتي من زوج تاتي لنا بالسفر كوكو شغوطة يا سيدي آه نبايا مسو a kuma ɗauko wani sau ko na jikin bango ku zaman ku zaman ka na jikin malam yau shigo daga kusa da mai jana yauwa ai za a kuma ɗauko wani zama saboda nan da nan sai can wajen ya cika wato shau yana ci gaba da yin bayani wayawa da malamai kai da kuma mu afirka duka baki ɗaya da bayani akan cewa da nuna wa turan lallai musulunci ya yarda kuma yana da hujja kuma shi ya ce ma a yi lalle an je duniyar wata ɗin duka baki ɗaya an je duniyar wata ɗin wa amma ijra'u hadhihi al-qawariki amma gudana to jiya da yake an kawo ayoyi da hadisai da abubuwa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ma nufin sa kenan musulmi ma su zamanto suna da tunani suna a ce musulmi ne ma duk suke irin waɗannan abubuwa amma turawan sun yi mugunta ba sa karantar nawa ne ake ta karatun a je jami'o'in can a je ta amma har yau wasu nuna yadda ake diga zuman ba har yau yadda za a kera abun sun ke koya wa mutane mutane din yadda za a yi wannan abubuwa wa amma idra'u hadhihi al-khawariki amma gudanar da waɗannan abubuwan mamaki wannan technology abubuwan mamaki din nan na zamani na wanda duk yana cikin waya kaluku ma la ta'lamuna wayannan abubuwan hawa da duk abubuwan mamakai din nan ala yajmal laysa bi mu'minin a hannun wanda ba mu'mini ba wala muqirrin bi wujudil bari bai tabbatar da samuwar Allah ma shi pagan ne kawai ba ma Allah a wajensa ne ta ce kawai faka gairiha kaman wani ta ne min ma sakkarahu Allah da abin da Allah ya hore da gairin mu'minin nawa ne abubuwa da yawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ma wanda ba ma mumini ba sannan zaka san asaitar Allah kenan da isarsa tabaraka wa ta'ala istidrada Allah ya yi haka ne dan ya musu kamunga dan makirci ne aka yi musu dan a jawo su zuwa halaka su duka baki da su ci gaba da cewa ba Allah duk a ba su komai a hannu duk a baran da aka kama su kuma shikenan rannan ba gudu Allah yana cewa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamu za mu yi musu kamun ta inda ba sani ba za mu jawo su mu inda yanzu kana so ka kama kifi sai ka sa sai ka dauko fatsaye ka rufe ta da tana da an jefa a ruwa shi kawai sai ya ga abinci tak kenan da ya kama sai a kama to duk abin da ake musu kenan wa qala Allah tabaraka wa ta'ala yace la yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil biladi jujjuyawa kafurai kai da kawawarsu a cikin garuruwa yau su suke komai duk wannan kai ya rude ka ba wai don ana son su bane don haka kuɗi ba agogo ne na cewa Allah yana son mutum ba mu yau mun ɗauka da Allah baya son sa ya za ga yana da yalwa yana da kaza kaza haka rashin sama ba agogo ne na Allah yana son mutum ba a ikon Allah ne duk gaba amma kuma dai gashi na ya kora su wajen ba su kai ma duk gaba ki ko Allah yana cewa ba dan ma kan ma muminin zuciyarsa ta buga ba da kafuri ma akan gidan zinare da kan gadon zinare zai dinga kwana duk da baki da to ka gani mata'un qalilun dan jin dadi ne dan kadan sannan su kuma shiga wuta shi kuma mumini dan wahalar yar kadan ce duk da baki da sannan mutum ya shiga jin dadi na na amin da'i ولقد آتيناك سبعا ولقد آتيناك سبعا من المثاني Allah tabaraka wataala yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ga duk ma mumini ma duk musulmi ma ni na baka Fatiha ya Rasulullah na baka Fatiha wal Qur'an al azima na baka Fatiha din kuma da Qur'anin ma duk gaba da musulmin da yake da Fatiha musulmin da yake da Qur'an littafan annaba duk gaba daya suna cikin Fatiha fatiha gaba daya tana cikin bismillahir rahmanir rahim shi ko yana cikin dogon fadin nan ai duk a tafsirin fatiha duk mun kawo waɗannan fannuka duk gaba daya ko to kuma Allah yana cewa shi da ya ba mu fatiha washe mutum zai kalla da wani abu na na duniya ko ko kaza ko kuwa ku da na ba ku qur'ani wani irin ilimi ne har zai gigita ku ku da na ba ku qur'ani wani irin ilimi ne har zai gigita ku da shi baya cikin qur'anin nan ko ko ku da shi Qur'ani bai san shi ba ko Allah bai san shi ba ko musulunci bai san shi ba to na wal Qur'an al-azim wala tamuddanna ainaika kar idan ka ma ta kalli kakka shimfida idan ka ma'ana kakka ma kula ka ga koyi duniyar ma take da kaza kakka kula ila ma mata ana biyi azuwa da zuwa abin da muka azurta sumfi sumfi na jama'a minhu daga cikin su Allah ya baka ma'arifa Allah ya baka addini nan ya baka imani ya baka ihsani ya baka ma'arifa ya baka sanin haƙa'iƙo ina za ka kalli wani shirme wanda bai bi lamarin Allah ba dan dai Allah ya danka makirci a hannunsa motoci kuɗi kaza kaza kaza kaza yau da Allah ya ce ɗari maganin sa ake ta motoci ce ko ta kuɗi ko ta kaza kaza har wanda ba shi da shi a ta zagin sa ya ya zama baki daje ya zama kaza ya zama kaza ana kalwa ya gada ana kaga mutum ma zai san ma ina za a yi ba sai na ali karramallahu wajahu yana cewa da a kudi shine agogon Allah ya da mutum to da bai da annabi Muhammad kenan ba sallallahu alaihi wa sallama dan ya rasu rigar sama tana wajen bayahude rigar yakin sa tana wajen bayahude jigina kuma dan abincin da iyalinsa za su ci sallallahu alaihi wa sallam ba ba wai kuma dan babu shine bai so duniya gaba ɗaya ta zama maka duwatsun maka duk sun zama mazina ne ya musu kallon banza baya so annabi shehu yana cewa annabi ya zo don ya koya mana gudun duniya ne gaba ki daya to kudin ya zo ka yi albarka Allah ya baka kafafan abin da zai ishe ka amma ya zama a hannunka kai ya zama a zuciyanka ya zama a hannunka to fal muslimu muslimi wa kad taqaddama ta'rifu bihi ya gabata sanar da musulmi fi hadisi jibril a cikin hadisin jibril kowa ya ji waye musulmi waye mumini waye muhsini kowa ya ji wannan to me dan an yarda da cewa an hau duniya wata ko za a ce da mutum kafiri ko ko dan kayar da karamar wali ko dan kayar da kaza kaza ko dan kayi magana ilimin ihsani da a ce ma kafiri shi ko kwata kwata ko imani ma bai sani ba iyakacin sa dai islam islamin ma bai santa ba duk ga baki daya to to ashe musulmi fi wajibi musulmi yana wani gefe wal kafiru fi wadi kafiri yana wani gefe fal awwalu muslimi man yu'minu bi ayati llahi wanda ya imani da ayoyin Allah shi duk abin da ya gani na ban mamaki ma sai ya ce Allahu akbar inna Allah ala kulli shay'in qadir wannan ya nuna mana Allah mai iko ne shi musulmi bawon Allah mu'mini duk technology ma sai ya kara ma shiga wajen Allah shikenan sai ya kara man ma'arifa ya kara da imani yake amma gashi nan Allah yana bayyana abu shehu radiyallahu anhu ya ce duk in ariji ya ƙara gaba a halaran Allah da tafakkuri da tunani ya ƙara matsawa cikin halaran Allah Allah ya ƙara zubo wani ma'arifan da abu a cikin zuciyarsa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zubo wa ɗan duniya kuma wani takanolajin sai nan da nan wata fikira ta zo masa ah da fa an yi abu an yi abu sai kaga kuma an yi wani sabon yanayi nan da nan sai ya rubuta kuma nan da nan sai ga wani sabon kira ya zo yanda kake ganin sababbin kirodin nan haka bayin Allah waya kalukum ala ta'lamuna na zahiri din nan haka waya kalukum ala ta'lamuna na batini shi ma zamu zo din magana su kuma bayin Allah suna nan suna tafiya a halaran Allah kowanne da nasa kowanne da kaza kaza in kana al-ghayr in kana fil afaqi ayatu ghayrihim famuridu fil qalbi zistigiraki in kana fil kaunil majazi kashfu in su fi bincike cikin kaunu wannan ta zahiri majazi fa muridu fil haqqi shi ko arifi cikin Allah ya binciko asma'u da sifatu da zatu da kaza da kaza duk gaba kida to dan haka shi mumini duk wani takarar in ya fito sai ya kara masanin Allah sai ya kara maganin Allah sai ka ji ya ce Allahu akbar inna Allah ala kulli shay'in qadir domin ne shi arifi a wajensa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu shi komai aya ce da take nuna wa mar cewa Allah ɗaya ne ya isa je ba wani technology da ba wani kafuri da ya yi kafurci irin na fir'auna da kaza amma ga Allah tabaraka wa al-yawma nunjika bi badanika litakuna liman kalfaka aya yau za mu tserar da kai da jikinka dan ka zama kai aya ne ga wanda suke bayan ka kai aya ne ga wanda suke bayan ka fir'aunan nan gashi nan shekara wajen dubu biyar ko wani abu jikinsa bai lalace ba bayan a ruwa aka ɗauko shi al'ada ko in mutum ya kwana ɗaya kwana biyu a ruwa ma shi kenan sai ya ragargaje duk gaba ɗaya to akwai a duk faransa ta zo ta ɗauke shi a misira ta je ta yi bincike ta yi komai an gano ruwan gishiri a jikin fatarsa da namansa da komai sun tabbatar wannan abu da musulmi suke faɗa cewa a ruwa aka ɗauko eh lallai da wannan abu da yahuda suke faɗa cewa an nutsar da shi a ruwa to shi kuma ba a shashafa ma duk irin wannan abin da misira suke shafa wa gawawakinsu ba amma duk wannan mumiya wannan irin gawawaki na misira da suke nan naɗaɗin nan duk wannan abin kemikal ɗin da wa'yancan mutane wa'yancan zamanin suka shafa wa gawawakin nan na misira amma har yau za a ga sun lalace sun lalace amma fir'auna ba a shafa ma komai ba ba a yi ma komai ba ba a naɗe jikinsa da kuma ba gashi nan a cikin gilas duk ana ganin sa a gidan tarihi gashi nan ana nunowa a tv ba a shafa jikinsa da kuma ba a naɗe ko inansa ga wani tufafi ba amma kuma ba inda yake buturewa saboda Allah ya ce zai bashi yawan najika wanda nika ta kuna liman kalfaka aya da haka shikenan ko yanzu ya ce kafiri kaga wannan kafiri kaza kaza kaza kaza sai Allah ya ce wa inna kaseeran minan nasi an ayatina lagafilu sai dai tillin mutane daga ayar mu wane mutum kai in aka yi maganar nan wajen ba aiko ba shi ke nan mu ma sai a ce mun faɗa abin da muhiddin bin al-arabi ya faɗa ko wane mutum an ayatina dukkan wannan technology amma Allah ya ce ayarsa to shi ba arihi ga ya ce Allahu akbar Allahu akbar inna Allah ala kulli shay'in qadir gashi nan wane mutum kai kowa ya je ma'arifa mala ya zama ya gane mai ake cewa to wa fi kulli shay'in a cikin komai lahu ayatin shi shi bawan Allah aya ce ta dullu ala annahu wahid da take nuna ma Allah ɗaya ne ina bare sufi ko arifi ina shi ina shirk shi babba shi kwata bai gano wani Allah ba ma hannu ɗaya ba zai taɓa tafi ba mutum ne mai yankakken hannu hannu ɗaya da shi a zuwa cewa kabba ka dinga tafi kabba ka dinga tafi ya yi tafi ba to Allah wannan zalunci ina wanda ma bai ko ba sai Allah tabaraka za ka zo ka ce masa can wani shirka ai kai ne shirka musulunci to wai taqarrabu ilai shi mumini sai ga duk wani takarraji ma abinda za a kusanta daga Allah ne me ya kai daraja yanzu kana cikin ɗakin ka amma ga Ka'aba ɗakin Allah kana kallo wanda kallon sa ma ibada ne kallon sa ma lada ne da ka juyo tasha shi kenan sai ga ɗakin Allah ana ta tsawa shi ga kofar ɗaki ai ta rubuta ma lada ba dan baturan ya zai wannan ta kamar ina mu samu wannan ba sai dai waliyai ne za su hanga ba da hasken walita kuma su ce gashi nan sun gano ka aba amma yanzu kowane fasiki ma ko fasiki ma ya hanga ya gani gashi nan ba dan technology ba ba dan ayar Allah ba shi kana zaune a ɗakin ka za a nuno ma muwajaha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga kabarin da an tsaya ana ziyara a cikin wannan karafuna a take a nan ka yi salati ka yi sallama yana jin domin ba nan ba turan ba zai ba mu wannan duk technology gaba kika ka ga turkiya ka ga american ka ga labarai ka ga wane ne shikenan ka ga lokaci ka ji kiran sallah yanzu gashi nan wayoyi ma duk malada ne masu kuta kowa ma waya ta ya riga ya yi shi shikenan da lokaci ya kawai sai waya ka ta kama ma kiran sallah shikenan ta tuna ma da Allah to duk ba nan technology ba duk za a yi wannan kaga amma mu duk mun yi amfani da su alhamdulillah mumini shikenan shi mumini duk abin da zai ma kara mai kuma shiga wajen Allah gashi ne yanzu yanzu jirgin sama sai dauke ka kai ga Allah yanzu yanzu jirgin sama sai dauke ka to haka waye ka luku mala ta'ala mun suna nan mutane wanda su ma sai su dauke ka su hada ka da Allah wata bi sabila man anaba ilayya to shi mumini duk abin ya zo wa ya taqarrabu ilayhi ta'ala sai ya kusanta ga Allah Allah dawani wasani kafiri kuwa man kazzaba wata walla wanda ya karyata ya bada baya wa aisa annahu faqad al-iman tunda ba shi da imani allazi wal asasu imanin da shine condition to kullu a amalihi duk aikin sa takunu kasarabi kawai kawalwal ne irin wannan ruwa ne da ake gani kan titi irin ga ruwa nan kana gani da ga ruwa kwance amma har abada ba za ka ga wannan ruwan ba ka sha wannan ruwan ba to haka aikin kafiri yake ba za ta amfani shi da komai ba ba za ta ƙara ma sanin Allah bai dai ta ƙara man ma gudu daga Allah din ya gama ba Allah din ma gabaki da ta sarabin biki atu kamar wato kalwalniya ne a fako Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallazina kafaru ka wanda suka kafirce amalun ayyukansu kasarabin kaman kalwalniya ne biki atin a fako ya subu zam'anu ma adabe kishirwa zai dace shi ruwa hatta idza ja'ahu har in yazo wajen sallan ya jidu sai an ba zai ga ruwan ba har abada ba zai ga wannan ruwan ba ko wa wajadallah inda sai ya samu Allah anan tabaraka wa ta'ala fa fahu hisabahu ya cika mai hisabinsa wallahu sami'ul hisab Allah mai gaggawa hisabi to ka gani to kuma wannan ma shi da ma qur'ani zahiri da bati Allah shine al-awwal al-akhir wa huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin ga me kin kishirwa yana ta jin kishirwa yana neman ruwa yake nema ruwa yake nema kamar ruwa a jallo da ake cewa sai ga daji saboda fako ne rana ta haska sai ya ga teku kawai ko ko yana tafiya akan titi yana so maza maza ya je yana tuka mota maza maza ya je gari kaza ko ya samu ruwa kai kawai sai a shimfiɗa man ruwa kan titi ga ruwa nan ya dinga gani in kalwan to alhamdulillah ga ruwa can ma ya ta gudu har ya zo lan ya ji shay'an ba zai samu kuma ba waje da Allah sai ya samu Allah to haka arifi mai neman an ta'budu Allah haka annaka tarahu cikin duk halitta duk halitta sai Allah ya nuna ma halittan kawalwalniya ne kawai fako ne duk baki da lan ya ji shay'an sai halitta duk ta kare bai samu komai ba waje da Allah sai ya samu Allah tabaraka wa ta'ala sai ya samu Allah da haka mujdin bin al-arabi radiyallahu anhu yake cewa man absara al-khalqa kasara wanda ya ga halittar nan kawai ruwan kan titi ne a ƙasar raka an hijab wannan ya tsallake hijabi da ruwan kan titi ne za ka kara da shi ma babu iri ba yi mana to ba ƙasar raka an hijabi duk ga baki da to shi Allah tabaraka wallahu sariqul hisab tabaraka wa ta'ala ko to au ka zulmatu misalin kafiri kaman duhu ne mutu kaman misalin kafiri kaman mutum ne fi zulumatin a cikin duhu fi baharul lijin ko irin duhun teku ba wanda ya san duhun teku sai turan da suke shiga can kasan teku za a gansu da wata irin fitila mai haske wanda ita take haska musu cikin tekun gaba daya to kamar duhun teku mutum ne yake cikin duhun teku ya ga shehu mautu tekun kuma ko da da rana ta haska tekun gaba ɗaya za ka shiga inda za ka shiga inda za ka shiga to kuma ka shiga duk ba ta kai ba to bare kuma ga kana cikin duhun tekun ya ga shehu maujin ga kumfa kuma ta zo ta rufe kan teku kumfa kuma duk ta zo ta rufe kan teku kaga wani duhu ya ƙaru ko ya ga shehu mauji yawa auka zulmati fi baharul lijin ya ga shehu mauji min fauki saman tekun kumfa ta rufe shi yawa saman teku daga shehu mawujin min fauki mawujin min fauki yawa hauka zulma sun yi baharul biji daga shehu mawujin min fauki hi mawujin sama da shi kuma ga wata kumfa wannan kuma hadiri ko ko sama da wannan kumfa ma ga wata kumfa min fauki hi mawujin ga wata kumfa kuma ta haukan wacce min fauki hi sahabu sama kuma hadiri yayi baki kirin ya rufe gari ba rana ga duhun teku ga duhun wata kumfa ta kan teku ga wata kumfa ta kuma zuwa ta hau kan wannan kumfa sannan ga duhun hadiri ya rufe gari gabaki daya duhu kan duhu ko na ko Allah ya mana maganin sa eh min fauki sahabu zulumatun ba'dha fawqa duhu kan duhu kenan insha Allah wani Allah ne yake magana ba Allah yake saba misali jama'a ba abun wasa bane zulumatun ba'dha fawqa ba'd duhu ne kan duhu idza akraja yadahu kaga wannan mutumin na cikin tekun nan in ya fitar da hannunsa sai ya karya riya ba zai ganta ba ba wai ya gano na kusa da shi ba ko ya gano kifi ko a'a kansa ma ba zai gani ba ka Allah ya ce in ya kalli kansa wannan zai wuya amma dai in yi haka dama sai kai haka a duhu ka gani ko to idza akraja yadahu in ya fitar da hannunsa ma dan ya karya riha ba zai ma ganta ba to ne ina zai san da wani Allah tabaraka wa ta'ala lan ya karya riha wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran kai duk wanda Allah bai sa mu haske ba Allah ka sa mana haske fa ma lahu min nurin ba zai taɓa samun haske ba shi da haske yanzu ta kaka za ka zo ka ce da mutumin da yake cikin duhun tekun nan duhun kumfa kan wata duhun kumfa kan duhun hadiri ka ce sai ya ga hannunsa sai ko wani hujja za ka kama ya ga hannunsa in dai ba ka zo mata fitila ba Allah ya ce maka kaza a ko to amma Allah ya ce Allah to haka kafirai suke tabi'a neta wane ne duhun kafirci duhun ilimin ma sai zama musu duhu maimakon wannan ilimin ya zama musu haske Allah ya yi maganar geology da kaza wa garabi usudin inna ma yakshallaha min sai lalle wanda ya san Allah malaman da suka san irin waɗannan ilimai sun san Allah mai iko ne kaza kaza amma shi maimakon in muminai ne amma shi sai dai ya ƙara abu to to kuma a take a nan gwanan kuma duk haka ba aka shimfiɗa mana fi baharul lujji ya ga shafu maujin min fauqihi maujin min fauqihi sahabun haqaiqul arba'i ko to idza idza akarata ya tafu lan ya kadiyar ya ga hannunsa in ya fito da ita wanda haqaiqu din nan guda da suka lullube shi ne zai gani ai ga komai ba sai shi lam ya kadiyar ya to ai ba ka san Allah ne kadai ya isa ya samu wannan haske da zai lullube shi ya lullube shi ya lullube shi mana narun lafin wa inda na kan nuni shau ya ce ta zama wuta a wajen su mu ta zama haske a wajen mu duk gaba gaba ki da shaqina bi zal imani sa'idna bi zal imani hina shaqitumu wannan imanin da muka zama masu arzikin lahira da shi shi aka ba ku kuma nasara suka zama matsiyatan lahira da su wannan haƙa'iƙul arba'in wannan mazahirin wannan jirizit da waye shi aka ba su kuma sai shi ya halaka su iko Allah mu kuma Allah ya azurta mu da shi shi Allah ya ce duk abin da ya zama wa wani shirya ya kan iya zama wa wani kuma halaka duk gaba daya amma ba za a kalli dan halaka din nan ba wannan da shirya da abu da duk abin da ya zama wani halaka kuma zai iya zama wa wani shirya duk gaba daya in dai ba kuma addini ya hana shi ba to to ka to ka gani idza aka nur wa man laysa Allahu nurun fala fama lahu nurun ko wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran to fama lahu nurun wal khawariqu duk wani abun mamaki ma yaktalifu al-hukm alaiha hukunci ya saba a cikin sa awwaluha wato biktilafi man tazharu ala aydihim sabanin wa'anda za ta zama a duk wani abu mamaki in ka gafi to hukuncin ta hukuncin wanda ta bayyana a hannunsu hukuncin wanda ta bayyana a hannunsu ita ga abu mamaki fa in zaharat ala yadi mudda'in risalati idan aka ga abun mamaki ya faru a hannun wanda yake da'awar Allah ne ya aiko shi ma'aiki ne kamar a ga wata ya tsage biyu wannan irin technology ya fi hankali kai wannan wanda ka tsaga watan nan biyu kewa yake ni ma'aikin Allah ne cikamakon annaba kuma Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama to kaga sunan wannan mu'jiza abu samu yadda irin risalati fa mu'jizatu wannan irin abun mamaki sunansa mu'jiza yuqarinu hatta hati ana gwama ta ana hada ta da ta'aji shi kaɗan da za a ce in ka isa kai annabi ne imana kaza in ka isa to shi zai yi shi annabi an nema haka in ka isa kai annabi ne imana kaza ko ko yace yanzu in ne muku kaza kwa yadda ni annabi ne shi abu dutse ya haifi kuma katuwa kuma rakuma da ciki kuma ta fito yanzu yanzu ta haihu kai in banda mu'jiza an nauta waye zai irin wannan technology har yau kafiran sun iya ai ba wanda iya wannan kuma wannan kuma me yi daga Allah ne annabi salihu alaihi salatu wassalam ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba wai ma a harba rocket a je a taka watan ba a shi tsaga watan yayi guda biyu ma in ka isa kai annabin Allah ne watan nan da iyaye da kakanni da haka ake ganin sa in ka isa tsaga shi da ran goma sha hudu manzo Allah yace wata tsage kuma watan ya tsage ɗaya ya hau kan dutsen abaku baisi ɗaya ya hau kan hira ɗaya ya hau kan hira ko ɗaya ya hau kan abaku baisi ɗaya ya hau kan ƙwa'ai ƙwa'ai dutse ne ƙwa'a ƙwa'ai ko to suka ce ga dutsen hira a tsakiyar su muna gani duka baki da to ji wannan irin technology watan nan ya ninka duniya sau nawa amma an nauta ta iya tsaga shi kuma aka sako da shi yadda muke ganin sa kaman gurasa din kaman wata din haka ya sako maka duk gaba da ruwaya ma ya haɗe ma ya zo ya dawaci shi ma zannan sai da ya dawaci ya dawaci a kaba ya tashi ya koma ya gaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kai kuma ikon Allah hatta wa'inda suke zuwa duniya wata din sun tabbatar i lallai abin nan da musulmi da kuma mutanen indiya suke cewa watan nan ya taba tsagewa i lallai wata ya taba tsagewa ga hanyar alamar abu ya tsage ya haɗu serite abu da suke cewa zigzag din nan in abu ya tsage an haɗa za ka ga alamar zigzag ɗinsa to ga alamar serite din nan na cewa wata din ya taɓa ya taba tsagewa lalle musulmi sun yi gaskiya lalle indiya sun yi gaskiya dan an taba gani a wani wajen ibada na indiya ma wani ya rubuta a jikin dutse cewa yau rana kaza wata ya tsage biyu wata ya tsage an ga abun mamakin da ba a taba gani ba wata ya tsage biyu bai san akwai annabi a can maka ba shine abin ya faru ya tsage guda biyu kaga wannan kaga wanda ai an tsaro hankali to amma kuma shikenan annabi ne yayi annabin Allah ne mai da'awa annabta ne to shi za a iya ce man in ka isa kai kaza in ka isa to wa in zaharat alayatul mu'min in ku aka irin wannan abu mamaki ya faru a hannun mu'mini salihi mutumin kirki fa karamatu wannan karama ce annabta an rufe yanzu ba wani wanda zai zo ya ce shi annabi ne ku ce muku abu mamaki sai a yi ta dukansa ba wani wanda zai zai ce shi annabi ne ko ya ce a ba abun mamakin da zaka da za a yi mana ka bace mana mu in zaka iya shine babban abun mamaki da zaka yi mana mu kuma to ba wanda zai zai ce shi annabi ne amma kuma kofar walittaka kofar imani Allah ya sakkare ma namusin halitta da imani wannan har duniya tashi a saita walittana nan ayoyin Qur'ani fiye da 200 sun yi magana ta hadisai ingatattu fiye da 500 in ga su duk sun yi magana ta Allah ya faɗe ta a Qur'ani duk gashi ma za mu zo wajajen duk ai ta ai ta faɗa to shi kuma irin wancan sai mumini shi ko yayi shi ko imani mumini ne to shi ko wani ne karamatu shi ko karama ce girmamawa ne albarkan mu'jizar can ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya girmama shi sahibu hala ya tahaddaja sai dai shi ba ai mata hadi in ka isa kai wali ne imana kaza ce oh Allah ya aiko ni ba bare in ce da za a kai kowa ya je ta shaɗancinsa ni ba aiko ni aka yi ba kuma ba sai na nuna ba abu kaza ma da kuka ji an ce ya faɗa wallahi ba ni na yi ba wallahi ba ganin dama ba shi ai ba shi ma fi kwata ba shi yan wani kenan wallahi Allah ne karkarsa ni shan Ibrahim radiyallahu anhu karkarsa ni bil ilmi wat tasrifi Allah ya hore ni da ilimin sanin abubuwa wat tasrifi da jujjuya su in kultu kunya kun bila tasrifi in nace zamo zai zamo yanzu bila ta su ba sai an jima lakin nan lita ka tuhu wakila sai dai na rike Allah ya shirya mu ba nawa a ciki ina na ta'adduban dan ladabi faktara ni kalila ya zabe ni kalli shi wani bai ganin kansa ma bai wai duk wannan kalamomin da kake gaji ana cewa suna yi wai ba da san ransu ba Allah ne dai tabaraka wa ta'ala da in ya ga an ba su ya an ba su ya an ba sai dan nuna sai su dan wani abun mamaki su nuna ba Ahmad al-Badawi ba majzubi da yana ta zikiransa a kan masallaci a sumayan masallaci shikenan sai aka aka aka yi sal aka yi wasuwa aka kawo gawa azhar za a yi mata sallah shikenan ana aka sanar za a yi jana'iza azhar za a yi jana'iza azhar kowa ya zo shikenan ya sako za a yi sallah mun yi kenan kuma duk azar mutane kuma kowa ya juya ka kai kai me ka kai ma nan sallar gawar za to ni ba mutum ba ne ni ba ma neman kai da Allah masu hankali da suke sallar gawa ban da mahaukaci ce oh ni ba zan yi sa to ke gawa tashi an fasa mutuwa kowa ya wabansa sallah ke gawa tashi an fasa mutuwa tashi gawa an fasa mutuwa yi mana shi kana an fasa kuma sai dai kowa ya ai kar kar kar kuma na wa'in suka duk da makarkata kuma da Allah ya haƙuri da Allah kaza kaza kaza to irin wannan tana faruwa kuma za a gani amma na zuwa kai kace ma ya yi sai ya ce a wallahi tallahi ba haka bane wallahi ban san ko ba ba ba za ka ga mutum yana takama da shi wali in dai walin ne za ka je yana takama da karama ba in ga mutum yana takama da karama ko ku yi nuna muku to kila wani surkullansa ya dan damfara ne kawai shi da shi ba ta haddi babu zai ganin ta ma daga wajen sani ba wanda su waliye sun ce sunanta ma haila in aka gama ko na Allah ne ma aka yana sai sai a ce ma wannan mace ce mai haila kawai duk sai su gudu su bashi hailan mazaje ake ce mata lam wa kashriya fil asma'i wa zikri shehu yana ta yayi yaye min da Allah ya cikin asma'unsa sunayensa wa zikir da qur'ani an yaye min asraran qur'ani an yaye min kaza kaza amma lam ahid ba za ka ina haila ba hayati rayuwa ta idan ba azur rijali yahidu idan ba azur mazaje suna haila za ka ina haila ba na suna karama a wannan bai hana ba wani ya zo da sharri yanzu yanzu ya ga karama shikenan ta ta bayyana a wajensa to to ka gani to fa karamatu wannan karama ce sai dai sahibu ha shi wali mai ita la ya ta'adda da bai ta'addi da ita in me kuke so in muku sannan ku yarda da ni ko ko in ka isa kai bawan Allah ne shi annabi idan ba imani da shi ba za a shiga aljanna ba ba ga wannan asara ce ba shi ko wali ba ko in dai ba imani da shi ba aljanna kan za a shiga amma ba za a shiga hadarin Allah ba kuma kin don na Allah kuma ba za a shiga to da mutum zai gane wannan ma asara ce a cikin kiyama wa ziyada din nan ba za a samu ba to bal wala yara annaha minhu kai wali bai ganin ma karaman nan daga wajen sa to wa amma in zaharar kawariku amma in waɗannan abubuwan mamaki ta bayyana ala yadu man la yu'minu billahi a hannun wanda bai imani da Allah ba kamar da take bayyana a hannun tura yau har ma ta gigita annabi Isa alaihi salatu wasalam annabi ne kafaitacce ruhi ma mai mu'jiza taho zai kwaba yayi tsuntsu da dandan kuwa ya ce ya busa a cikinsa ya ce tashi da ikon Allah ya zama tsuntsu ba ga jama'ansa yanzu Isra'ilawa da Turawan ba yanzu ba tsuntsu za su kwaba ba ba kaza kaza jirgi aka yi gari guda ɗaki guda a cusa mutane ɗari biyar ko ɗari bakwai ko wane ne da mai da kaza kaza ba za a ce ma ɗai ran bi izin tashi da ikon Allah ɗin ba kawai calculating za a yi shi kenan jirgin ya tashi to yanzu wannan wannan kamun da Allah wannan makircin na Allah da ya musu ma ba ya kuma wannan mu'jiza ba ma ban mamaki ai ai wannan mu'jiza ma ban mamaki duk gaba gida to kaga amma in za a raka wani bin wannan abubuwan mamaki ya bayyana ala ya bi mallayu ni billahi a hannun wanda bai imani da Allah ba to ya faru saka ce ya za a ce kafiri ya ce kafirin ba mutum ba ne ai dama shi ya dace ya yi saboda shi ba ruwansa da wani addini kai garin ma tsoron Allah tun ma da tunanin Allah ma sai ka kasa ma tuno wani abu shi ko duk ba ma wannan a gabansa duk gaba ɗaya kafircin kawai zai zo yi da hatsari banci ko to fa iya istidraju wa makaru wannan kamun gane Allah ya masa makirci ne daga Allah wallahu khairul makirin ba to an yi masa ne kaman kai ma ai duk kai ma ka iya wannan in za ka kama kifi sai ka sa tana a ciki in za a yanka ragon sallah yanzu ragon sallah yanzu da an ce sallah karama din nan ta shige to duk wanda zai layya in mai kiwo ne sai ya fitar da wannan ragon daga cikin dabbobi sai a ajiye shi waje ɗaya a ta figa mar dawa a ta bashi dusa a ta ya yi kiba wai dan ya yi mai shi kuma ya dinga ganin kai ai lalle mu an fifita mu su kuma shauran tumaki su dinga cewa amma dai muna ganin san kai a gidan nan kaga yanzu ga dan uwan mu amma yanda aka keɓe shi waje ɗayan da ake ta ba san ma ki ki hakuri ran sallawa za a zargo wa igiya a ruko wuka to ko a shi za a zango wa igiya a alƙago to mu yi haƙuri duk gaba mu yi amfani da shi abin da zai amfane mu zuwa ga lahira yanzu duk wayan nan irin amfanukan da take mana yanzu karatukan da waya take ɗauka da wane ne inda zamanin da waya bata zo bane aka ce kasan ne buhu nawa za mu dinga yawo da shi a bayan abubuwan da suke ciki buhu nawa ne sai ya gani shi nan kai sai kai ta jin karatuka ga ilimi nan ga kaza kaza kaza kaza yanzu ikon Allah maktaba librare guda wanda in cewa za a yi mota za ta kwashi waɗannan littafai sai an kawo titiri wajen nawa ita za ta kwasa amma ga shi nan a waya kuma duk abin da kake so kawai sai dai ka danna ga shi nan ka ɗai ba abu wai in dai ma sauri kake ka yanzu kowa ma da librare yake tafiya kawai yanzu duk wannan wannan ni'ima ta Allah kai ba dan ma bature ba shi da la ilaha illallah ba sai Allah ya saka mata alheri ba to Allah ya saka mata alheri ya musulunta ko shi da kake ganin kuma rayuwar ta ke da duk wanda ya amfani da jama'a sai Allah ya saka masa Allah ba azzalimi bane duk wanda ya amfani jama'a sai Allah ya saka masa rayuwar ta ke dadi kai komai kaza kaza ba su da la ilaha illallah ba shiga aljanna haka duk wanda kuma dan yana la ilaha illallah yake ta cutar jama'a to a shawuya a da ku kan za a tafi aljanna da amma sai an wanku kila ma an je lahira ma ba za a iya shiga aljanna ba sai an babbake shi a wuta su sai ya ga su tukun sai an kone wannan zunubin sannan ya shiga to to wannan makirci ne wa qala ta'ala sanastajrijuhum min haythu la ya'lamu Allah tabaraka wa ta'ala za mu musu kamun ga ta inda ba sani ba za mu musu makirci ta inda ba sani ba ta inda ba sani ba wa umli lahum ba zan dakata musu za ka ga Allah ya dakata musu su yi tsawon rai su yi lafiya su yi komai mutum ya yi ta sharri ya ta sharri ya ga ba abin da ya same shi sai da kai da Allah da dama da yanzu ba musulmi ne suke cewa da wani Allah ba da kaza da gaske ne duk abubuwan nan da nake da wani abu bai same ni ba kana ganin na yi ma ƙara lafiya nake yi wo kana ganin ina yi ma ƙara la gashi nan kuɗi ne yake ƙara zuwa da ƴaƴa su ma makafi ka gani an cewa na ba mutumin ke ba yanzu da ƙara lafiya da shaf yanzu ne ma tauraron sa Allahu akbar to Allah inna Allah yumhilu wa la yuhmalu Allah yana dakatawa Allah zai gaggawa ai kai ma da kake ka gaggawa ka karama mugunta saboda abu biyu kana tsoron kakka mutu ba karama ba ko ko wanda ya ma kai ya mutu ba karama ba a shi zaka ga gaggawa to duk ina wannan a wajen Allah Allah zai yi tsoron kai ya mutu bai rama ba ko ko kan wancan ya mutu ya tsere masa bai- ba sannan ma mu a haukan mu muke ganin an zo gida ba ai sannan ma mu a haukan mu muke ganin an matso kusa ko to ka gani to da haka shi Allah yana dakatawa inna Allah yuhibbu zalima Allah yana dakata azzalimi wala yuhmalu amma bai kyale shi ba inna kaydi matinun Allah yace mugun tanadi na ma'ana rama musu suna ganin mugun tanadi suke mun ni bari na halarci wannan ma to ni ko in musu to ya fi tsanani duk gaba daya to wa hadha iblisu yanzu wani kafin ne zai abu da zai baka mamaki ka ce ai ai ya za a yi makiyin Allah irin wannan ta faru a hannunsa wa hadha iblisu ga iblisu ra'asul kafarati ba shine kan shegun ba duka gida ai shine kan kafiran ma gaba ɗaya ko alfajaratu fasikai ya dufa haula al'alam iblis yana kewaye halitta duk abin da ba Allah ne yana kewaye alam yana kewaye halitta ga baki daya fi aqalli min saniyatin bai kai sakon daya ba kafin sakon daya iblis yana kewaye duniya kuma duk wanda zai fatar ya fatar shi kadai yana da wannan iko ba ai sakon daya ba yanda wancan wali ya zo da da ya fax ya zo daga dan balkisu kafin sakon daya to ga iblis kafiri shi ne shugaban kafiran ma duk gaba ɗaya shi yake kewaye duniya a bai kai a sakon ɗaya ba duk wanda ya bata na gabas na yamma na kudu na arewa na kaza iblis ne yake akwai technology da ya kai wannan riga baki da bai kai sakon ɗaya ba walakin ma azalika amma tare da haka ba huwa fi la'anatin lahi sinan nan Allah ne yana cikin la'ana shi da Allah duk an yi baran baran duk da haka amma duk wannan wa inni aqulu shef kenan yace kai bari ni ina gaya muku liman ya tamallaku hutta ashu duk wanda yake ya dumauce dumauta ta kama shi dan an wani jefar kumbo a kolo din nan ya dumauce au ya atari shakun koko yake kokanto har ma ba za a yi ba masu ko Allah ke masu kokanto ke na wa'ancan ko suke ta kurji ma duk gaba daya lil kawarikil madiyati dan wannan abubuwan mamaki na zahiri din nan na ma- na madiya na na- na nature din nan da ilimi na yanzu da ake yi din nan fi haza zaman a wannan zamani to bari in gaya muku innahu sayazharu zai bayyana nan gaba ma huwa azama abin da yafi wannan girma wa akbaru abin da yafi wannan girma wa adha abin da yafi wannan muni da abin da yafi wannan jijitawa da abin da yafi sihiri ku ce wannan ai sihiri ne a sarari to zai bayyana nan gaba wa amaru abin da ya fi wannan likitarwa haisu ya karu dajjalu lokacin da dujal babba zai bayyana dajjalul akbar lokacin da dujal babba din zai bayyana ma'ahul jannatu wan naru a sarari zai dinga tafiya da aljanna da wuta akwai takararin da ya fi wannan aljanna da wuta aljanna ba haka manzo Allah ya faɗa shedani ne amma kuma da aljanna da wuta zai dinga tafiya duk wanda ya bi shi ya ce to shiga aljanna ta ga sanan kuma abu ya shiga kuru-kuru da ido duk wanda ya kije ce shiga wuta ya je ba shi jahannama kuma a gani kuru-kuru to kai yanzu wannan ba da manzo Allah ne ya faɗa ba sallallahu alaihi wasallama halatu wannan zai yi duka baki da to lokacin da dujal babba zai bayyana ko wannan shine ma'ahul jannatu wan nar da wuta da aljanna tare da shi fi ma ya razai abinda mai gani yake gani da kurukuru gashi ana gani wayu zuhiru kuma zai nuna annahu yuhiwa miti yana rayawa zai raba mutum biyu a gaban kowa ya tsaga shi da da zarto a sa zarto tun daga ka har sai ƙari ya faɗi nan ya yi tafiya a tsakiyar sannan ya haɗa shi ya tashi duk zujal babba zai yi wannan a gani wai yana raya wai miti yana kashewa fa fi jam'il fawaid cikin jam'il fawaid inda zikira hadisin dajjali nan wajen faɗa hadisin dujal an abi sa'id an karɓa daga abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu kale yace haddathana an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zantar da mu an dajjal manzo Allah yayi mana maganar dujal fa kana fi ma haddathana bi cikin abin da annabi ya gaya mana annahu an qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya ci dajjal dujal zai zo wa- zai zagaye duniya kuma a ɗan lokaci kaɗan zai ragaye duniya ga baki ɗaya ba inda ba zai je ba wa huwa muharramun alayhi amma Allah zai haramta wa dujal an ya dukulan naqabal madinati ya shiga ga- garin madina ba zai shiga kofofin madina ba ko hanyoyin da suke kawowa a shigo madina Allah zai tsare shi Allah zai sa mala'iku da takogunan wuta za su tsare madinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai shiga ba fa yantahi ila ba'd sibaki sai ya zo gwalalan madina can bayan gari inda ruwa yake taruwa eh, jam'ul asyadi yana nan ne kafin a a- a- can saboda tsabar rashin basira da Saudiya ta tashi yin jami'a ta sai ta je ta yi jami'a a wajen kamar ba ta karanta wannan hadisi ba sai ta je ta yi wa- kuma yau jami'an nan ba inda za ka ga ba dan jami'ar da za ka ga ya fito yana gaya manzo Allah abin da ya ga dama sai wanda ya fito daga ciki wani yana daga cikin ikon Allah kan ba su karanta wannan hadisi ba sun fi kowa ba sanin sa daga baki da to nan zai tsaya nan zai tsaya ya ihu to fahimta yi ila ba'adu sibaki nan majma'ul asiyali inda ruwa yake taruwa mustan kai inda ruwa yake allati bil madina to take madina to shikenan nan zai yi shedancin nasa ya ihu fa ya karshi ilai yawma izu to kuma din nasu su bi to kuma a rannan fa ya karshi ilai yawma izu zai fito ma a rannan rajulun akwai wani mutum a madina mutumin kirki huwa khairun nas shine fiyayyen mutane duka a wannan zamani aw huwa min khairin nas ko ko ya zo daga fiyayyen mutane to kila shine mahaji shi zai fito masa ya fito kila kuma wani bawan Allah ne kawai da zai rufi wannan zuwan mahaji duniya ba ta rasa bayin Allah ba ba wani zamani da za a kai a ce ba bawan Allah ba kaza kaza kuma duk yanda duniya ta baci bayan da abu to dan haka kowa ma kai mai kyakkyawan zato kaga bawan Allah ne gabaki da ana faɗar wani magana Allahu alam ko da gaske ne ana cewa Shehu Dan Fodo ya taɓa gaya wa dan uwansa Abdullahi Gwando kai wa kowa kyakkyawan zato ba ruwan duk inda kaga da tije 40 to akwai muradin Allah a ciki akwai waliyin Allah a ciki to shi kenan haddace shi kenan rannan Abdullahi na Gwando yana tafiya ya zo ri- wato riga arna malam eh, garin arna malam an sha giyar wake an tafil ana taftan beli ana tarawa ana ta abu da tije ga su sun wuce arba'in ma abdullahi na gwada ce ok yanzu madubo abin da ya faɗa min yanzu ana akwai na allah shaidamin da ya fi kowa rawa da ya yi wa zariya ice ba gani ba shi ne ya kuma tsalle ya kuma iku ya koma aka shiga an mutum ka yi wa Allah kyakkyawan zato ba zai ka zo ka samu mutane mumine a masallaci masu zikiri masu karatun ka kace za a zancen wani ta duk dambara ne ba faɗi ai kai ma ka san ƙarya kake sun ji ka san Allah sun ji ka bin Allah sun ji ka kaza kaza a'a ko ko a'a sai dai Allah ya raba ilimin daidai da naka kar su yi abu kaza kaza bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutanen da Allah yake magana da su a al'ummatai da suka shige ba annaba bane kuma amma Allah yana magana da su ga baki da to in akwai su a cikin al'umma ta to Umar yana daga ciki wahayin ilhama Umar yana ba wanda ya san wannan magana to ba kuma annaba bane amma kuma ana magana da su ko ka ce ma mala'ika aka turo dai ai yayi ko amma dai ana magana da su da haka wani zamani wani wani a misira wani wani farfesa ta shawo makai ya ce ashe yana magana da Allah aka yi da kaza kaza to wane mutum ya ji ko to sai wannan bawan Allah ya fito fayaqul aw huwa min khairin nasi fayaqulu sai ya ce da dujal din ashhadu annaka dajjal na shaida da Allah kai dujal ne kai mutumin banzan nan ne allazi haddathana anka rasulullah wanda manzo Allah ya bamu labarin ka hadithahu hadithusa fayaqulu dajjal sai dujal ya ce ara'aitu jama'a kun- kun ji abin da wannan mutumin banzan ya faɗa to yanzu idan kataltu haza na kashe wannan sun ma'ayaitu sannan na raya shi a ta shukuna bil amri kuma irin ta ne kuna yin shakka ce a'a sai kai mu ga sai ya tsaga shi biyu bai ya kulu na sai ce la ba ma shakka sai ya kasu lahu sai ya kashe shi sun man yi sannan ya raya shi bai ya kulu hina yuzihi sai ya sai shi wannan mutumin bayan dujatin ya kashe shi bayan dujatin ya raya shi sai mutumin ya ce wallahi na rantse da Allah ma kunta qattu ashadda basiratu minni baka fi ni sanin baka fi ni fahimta cewa dan makaryaci ne kai ba yanzu ma na ƙara sanin ba ba kai ne Allah ba dujan ne kai nan fa yaqulu dajjal sai dajjal ya ce aqatuluhu to yanzu ne ma zan kashe kan ta karshe wanda ba zan raya ka ba fala yusallatu alaihi Allah ba zai bashi iko ba wa fi riwayatin aw ta riwaya bi nahwi irinsa wa fi qawlir rajuli mutumin zai gaya wa dujal hazar dajjal wannan shine dujal allazi zakar rasulullah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya bamu labari ya amuru to in ya gaya wa dujal din haka sai dujal ya ce a kama shi fayu shi bahu a tabe shi sai ya ce a kama shi a tabe shi fa ya kulu kuzuhu dujal ya ce a kama shi washi bahu ku tabe min shi fayu sa uzaharahu da azane shi a dake shi a baya da badanahu baya da cikinsa barban a dake shi sosai fa ya kulu sai ya ce da dujala sai dujala ya ce masa amma turu ni bi yanzu ba ka imani da ni ba fa ya kulu sai ya ce antal masihul kaza wallahi kai ne wanda aka shafe wa albarka din nan da manzo Allah ya bamu labari ikon Allah mutum biyu duk sunan su masihu masihu annabin Allah sunansa masihu yesu almasihu isa dan maryama masihu wanda aka shafa ma albarka ko wanda in ya shafe ka za ka yi albarka duk ɗaya ko shi an shafa ma albarka ko shi in ya shafe ka za ka yi albarka shi ma tujar sunansa masihu sai dai shi kuma wanda aka shafe mara albarka shi kuma wanda ba shi da albarka in ka yadda ma ya shafe ka to kuma albarka kuma kai da ita har abada ni ko ma abada kuma to to ka gani to kai ne masihul kazzab kai ne shafafan nan makaryaci fa yumaru bihi sai dujal yayi horo fa yusharu bil minshari sai a tsaga shi da zarto min mafaraki tun daga kahon kansa hatta yi faɗi ku bayyana rijilai har a raba shi biyu agi ya faɗi san agi ya faɗi sun mayan shi da jalu bayyana kiɗace ne sannan dujali ya tafiya tsakanin tsakaninsa ya yi tafiya tsakanin wannan yanki biyun sun maye kullahu sannan dujali ya ce da shi kum tashi ka yi sauyi kawai sai jikin ya haɗe sai jikin ya haɗe to ko shi ne wannan jinafirai da suke nuna ne ne sai a yanke wa mutum da kuma ya ga ta dawo da ta kama abu kuma ta haɗe sai shi kenan sai ya haɗe kun fa ya sauyi ka'ima sai ya tashi tsaye sun mai kula lahu a tuni ni to yanzu kayi imani ni fa ya kulu sai mutum ya ce mazzattu fika illa basiratan ban ƙara ba sai basira kai ne dujalle sun mai kulu sai dujal ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane innahu la yaf'alu ba'du shi wannan mutum sai ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane kar ku ga abin da zai mu innahu la yaf'alu ba'du bi ahadin ba zai kare wa wani ba bayan ni minan nasu daga mutane fa ya akuzu hujja zala sai su zai kama wannan mutumin zai yasba hu dan ya yanka shi fa yuzu alma baina raqabatai sai Allah ya mai da wuyan mutumin nan tun daga haɓarsa nan ila tarkuwatihi zuwa dokin wuyansa din nan nuhasan sai Allah ya mai da wajen tagulla sai Allah ya mai da wajen na karfi tabaraka wa ta'ala fala yastati dai sajudan dujal ba zai iya yanka shi ba faya a kuzu da yadda sai su zo ya kama hannun mutumin warzulai da kafafuwan mutum fai ku zau biyu bin nasu sai jefa shi a wutar tasa kowa yana gani faya a sibin nasu sai mutane su zaci inna ma ka zafa hu ilan nara an jefa shi wuta ya zama dan wuta ya jefa shi wuta wa inna ma ulqiya fil jannati kuma ibn Allah wutar jujjal din ita ce aljanna Allah in kai hakuri jefa ga cikin wutar to mutum ya shiga aljanna ce in mutum ya haƙuri ya yi kuma abu ya jefa shi aljanna sa kuma wutar kenan to to wannan ila malamai sun ce duk yana iya karban tawili duk gabaki da ko ko a'a yana nan hakika sa haka dama ai dai technology ya zo duk gabaki da ko to inna ma wulida fi jannati wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace haza a azamun nas wannan mutum shine mafi girman mutane shahadatan duk shahidi ba irinsa inda rabbil alamin nan ga ubangiji talabai rawahu shaykhan bukhari da muslim suka rawaito fa subhanal wahid al qahhar shehu ya tsarki tabbata ga ubangiji maka dai mai rinjaye al fa'al lima yuridu Allah bai aikata abin da ya so ai ba taduwa mutum ya ce zai zai fada da Allah ne sa za a yi kaza ko ban yarda ba ya shiga uku ya ka dinga nuna mar abuwa kuma ba shi da lada a wannan lokaci fama wasala ilaihi at taqaddumul ilmi abin da ci gaban ilimi ya kai yau technology ya kai yau ilmul bashari ilimi na dan adam technology na dan adam kimiyya abin da kimiyya ta kai yau din nan lam ya'du anna ba'dhan nas to abin da lam ya'du anna ba'dhan nas har ya kai cewa ba a mutane mata ne alamuna sun ba zama sun sani ba anna bil imkan wusul ilay har mutane ma suna ganin ba yanda za a yi wannan ko ba za a kai wannan ba wala saufa ya zahabu mutane su shirya abubuwa to yanzu har baroke din nan 1958 zuwa 9 daga 1968 zuwa yau abubuwan da suka faru na mamaki nawa ne suka ninka wannan da baki da kuma ba duniya wata aka je wannan lokacin ba yanzu garuruwan da suke zuwa kuma taron da suke ai yafi nan nisa ma yafi nan nisa ma da taura da, da kumbo din da yanzu ma ba wai ma a harba rocket ko a je a yi wani abu a duniya wata kaza kaza yanzu duk area da ake harbawa taurarin dan adam da ake wai Allah yana na su dan adam yana tauraron dan adam sai ga tauraro yana ta walki a sama yana ta haske a wani cewa wannan wallahi ba na Allah bane tauraron dan adam ne na'ura ce kawai eh kai ka ji ba to kai yanzu da da irin wannan zancen shirka shirka da dan an faɗi dan wani abu da ba kawai a sako ba da duk wanda ya ce akwai tauraron dan adam ba ya ce ba ka to kuma babu tauraron dan adam ga dinan suke baki ne ko to za a ga abubuwa mai ban mamaki wala saufa ya zaharu aksar wala saufa ya zaharu ma huwa aksar abin da ya fi wannan zai bayyana wa aksar abin da ya fi wannan wa karka na waka to wannan wajen fasu ɗaike sai ba abin mamaki ba ne wa karka na waka amin ɗarikin ibada su irin waɗannan abin mamaki ta hanyar ibada ta hanyar waliyyai ta hanyar annabawa ai ya faru wanda ya fi wannan ban mamaki ma wasala ta hanyar bin Allah abu abu abu ninkin ninkin ma ya zahar da yawan abin da yake faruwa yau min ɗariƙil kashfi ta hanyar technology ta hanyar kimiyya almadi wanda ba zancen Allah ce wa qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ce ma farradna fil kitab min shay'in ba kuma ba sai mun yi bayanin sa a cikin Qur'ani na wa qala ubangiji ya ce ya alamuna zahiran min alhayati dunya su kafirai zahirin duniya kawai suka sani kama fi suratul rum kamar yadda yazo a cikin suratul rum to yau a ce kafiri ya kasa yin wani amma sai a caji qur'ani sai a caji qur'ani to to wa hadha alqur'an wannan qur'ani yazkuru lana to in kun wajen bayin Allah ne ga qur'anin mu yana ba mu labarin abdan salihan wani mutumin kirki Allah yana cewa inna makkanna lahu fil ardi mun bashi iko akan ƙasa duniyar nan sai da muka bashi iko akan ta yayi abin da ya ga dama shine zulqarnain eh zulqarnain Allah ya ba shi technology na daga Allah shi ibada ne, tsoron Allah ne ya ba shi, tsoron Allah ne ya ba shi. Mu zama bayan Allah, mu zama tsoron Allah, kar mu kula da ‘yan duniya, ma'ana ba wai kuma kan mu neme ta ba, amma kar ta zama ita ce abu. Kar tsoron har yanzu duk abokai na za su ga na zama baki dace, na zama kaza kaza kaza, shikenan karki abubuwan bayan Allah, rabu da su. Da bin Allah sai kai technology da da wannan iktishafin ma ba za a iya ba ko kuma daidai da daidai mun 94 mun je maradi da sai da aisha radiyallahu ta'ala anha muka je gidan ranci akwai wani gari da ake cewa gidan ranci akwai malam musa gidan ranci ya rasu ya yi zama kaulaka shi ya dinga biya wa hausawa karatu ma sai biya alisi sai ya sa shi ya dinga biya wa hausawan da suka je ba su da karatu to shi aka sa ya dinga biya wa hausawa karatu malam musa gida zanji mutum ne bawan allah to shi kenan to mun je wanda ya ga tuka sai da akwai malam kabiru yana nan da ransa allah ya bashi lafiya in ya ji wannan magana a ciki malam kabiru shi yake tuka ta babansa shehi ne shehu adamu jaranya to malam kabiru na shi yake to yayi karatu shi kansa a wajen malam musa gida zanji malam musa ya rasu yana auren ya shehu ahmad can shi kenan sai malam musa ya ce kabiru taso sai ya taso ya bi shi ta so kabiru sai ya bi shi suka fita ba san ina za su ba ashe wai fita ya ya siyo dabba da za a yanka yayi baki za a yanka musu abu sai ya da wani almajirinsa sai ce mala ina za ka sai ce wallahi bakuwa ne mai girma ya shehu ce ta zo shi da na fito in samu wata dabba da za a yanka sai ce mala ina kiwon wani bunsuru da ya gani in yayi a ɗauka suka zo suka katon bunsuru sai ce to kai ai in siya zan yi ma ai ni ba inda kudin da zan siya wannan ai karami zan siya yace to mala a dauka sai a yanka shi kenan ya taho da munna yana zuwa yace a zarga mai igiya wannan abin da nake faɗa abin da ido na ya gani ne wallahi alazim ba wani ya bani labari ba yace a daure aka a daure shi aka daure shi ya shiga ɗaki ya dauko wuka da ya zo zai yanka da ya tsora wuka sai wukar ta lauyi sai wukar ta nadi sai ya sai ce a kawo ta wukar aka da ya kuma ɗora sai wukar ta yanka sai yake a kawo zai fito ai ba mu da wuka daji ba ai ba mu da wata a shiga makota aka je aka dauko samu wata wuka kaman adda ba wuka ce yana dora sai ta nade ina kusa da shi sai na ce shehi shi ban sanin tauri ya ci ni ban san wuka ta nade ban ba zan san tauri ba sai ce a'a ba tauri ya ci ba wallahi ne dai ba zan iya yanka shi ba wai shine zuciyarsa dai ba ta iya shi bai iya yanka saboda tsabar tausayin halittar Allah shi ba zai iya yanka dabba ba a ni ne dai ba zan wallahi zuciyata ba ta so in yanka saboda zuciyarsa ba ta so ta yanka har wannan taushin na zuciyarsa duk abin karfe sai ya narka wa Allah na da sirrin annabi Dawudu ko ba annabi Dawudu ne in ya kama karfe sai ya zama gumba ba to shi jibus tsoron Allah zuciyansa da tausayin zuciyansa har ya fito jikin wuka sai ce oh to shewa ai min izini a gafara ni da cikin lauyayin da yake ni fa sai kasashiyar zuciya ne Allah ya kiyaye mu da ke kasashiyar zuciya ko wani abin duka cikin lauyayin na dauka ne kafin shirin ni ne wanda ta fara sa'alba ko to da tsoron Allah to yanzu wannan komai ma zai iya Allah sai ya sakare ma halittansa duk gaba daya annabi Musa alaihi salatu wasalam Allah ya ce yadda sanda ya yadda sanda ta ba mucijiya saboda tsoron mucijiya annabi wallahi mudbira annabi Musa ya zura da gudu walan ya ake ko kallon baya ma bai Allah ya ce a a ya Musa a kabir dawo dawo da inni la yakafu la dayal mulk ni ma aika ba sa tsoro a gabana ya san cika zuciyanka kace za ka yi tsoro dawo haka bayan Allah ba ba sa zalunci ba sa rashin kunya amma ba tsoro sabida bin Allah nan nasu Allah nan da ya cika musu shi Allah zai dinga juya musu komai zai dinga juya musu komai duk gaba da to ga Allah ya nuna mana bawan Allah Allah ya ce inna makkanna lahu fil ard mun ba shi iko akan kasan nan duk abin da ya ga dama yi wa atainahu min kulli shay'in sababan mun ba shi hanya cikin komai duk inda yake so ya bi da zai da zai ga yana so ya je duniyar watan da mun ba shi sababu zai je shi ko bai je duniya wata ba dai ai ya je mahudar rana da mamaɗar rana har yau ba baturan da ya ce ya je mahudar rana da sai dai ya je karshen inda gidaje suka kare kutubul shimali ko kutubul janubi ko ya je eskimo ko ya je kaza duk gaba kida amma shi inda take bullowa ma ya je saboda an ba shi sababi min kulli shay hatta balaga magariba shamsi Allah ya gaya mana Qur'ani sai da ya je mafaɗar rana sun mata ba a sababan ya bi hanyar nan da aka hore masa hatta balaga matsali a sham sai da je inda rana take kullowa wa ana zaka amma abin da zaka yi tunani a wannan lokaci ba ba wani jiragen ruwa la sufuna ba jiragen ruwa wala ɗaya rana ba jiragen sama ma ba rocket din ma duk gabaki ɗaya ko to ai haka wannan kuma wani technology ne na Allah ta ku ɗaya kawai zai kawai ka gan shi ko to sun mazakara ibada sannan Allah ya faɗi wani daga cikin wa'yansu bayansa to wannan ta ji waje to kuma ga Allah ya faɗi wayansu shaidanu bayansa masu barna min ahalil fasadi ɗan ɗan barna wa wasafahum Allah ya ya sifanta su cewa hu min kulli hadbin yansalu ta tudu ta gangare ta ko ina ji kike su duniya gaba ɗaya za ta zama hanyar su ne ya juju ma juju su ne ya juju ma juju min kulli hadbin yansalu to su ma ga ai ba zancen bin Allah bane su kuma zancen barna ne fa subhanal fa'alu lima yuridu to sarki ya tabbata ga mai aiki abin mai aikata abin da ya so wala fa'ida tuwahu ba wani wanda ya fi shi ba wani wanda ko ne ya gani na abin mamaki kudurarsa ce in arifi ne kai kasan shi ne kayansa in ma ba a kai na makasan dai kudurarsa ce alkudratu fala tu fariqu muqaddir ko ko ko wanda ya ko ba ta bar Allah ba gaba daya wala fa'ida tuwahu wa qad zakartu fi risalati hujjatul baliga na faɗa a cikin wasiƙa ta ta hujjatul baliga akan zancen rediyo din nan min al ahadith na daga hadisai allati tushiru da take nuni ila mithl hadhihi al ahadith zuwa innan marangani wa zalika min alami nubuwati yana daga cikin alama annabta manzo Allah manzo Allah ya faɗo yana abuwa duka Shehu Nabila ya faɗa a cikin hujjatul baliga ga ta zamu kawo duk irin waɗannan hadisai da ya nunnuna waɗannan abubuwa da za su faru to ka je ka ɗau littafi hujjatullahi alal alamin ka ga ba da labarin manzon Allah na gai da duk abubuwan da zai faru wa zalika wannan min alamin nubuwati yana daga alamomin annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba ta wa ala Allah qasdu sabili fadar hanya mai kyau yana ga Allah Allah shi kai zai ce wannan ne shirya wannan ne bata dan shirya ce wannan wani yazo yana ta cewa bata ne kallon sa zaka yi ka san gida kun yi ne bai ina aka saka babu ma kallon sa ba zaka yi ba wala hawla wala quwwata illa billah Allah azim wa faqana Allah Allah ya datar da mu wa iyyakum da ku bi ma yusifu ga abin da ya so yarda ya sani wa da bi man dihi magani da falalansa qulubunal marza zukatan mu marasa lafiya wa salam kaula a shehu ya rubuto wannan a wa'idu juma'a da sani farkon juma'a saniya shekara ta 1389 shine 1969 1969 aka wannan to kuma a take a nan sai da shawar radiyallahu anhu ya yawa shugaban ƙasa Amerika din wasiƙa yawa shugaban ƙasa Amerika wasiƙa Nixon duk da faɗa ne tsakanin su faɗa ne tsakanin su shehu ya yi faɗa kan addu'o'i saboda abubuwan da yake wa musulunci da taimakon Isra'ila da yake akan abubuwa kuma duk addu'a da shehu ya yi mata kama shi tarihi in ka duba shi duk abin da ya mai yaya abubuwan kunya yana daga addu'o'in da shehu yake mana ga suna har diwani ma wata huliku rijison Allah ka halaka kazanta kazami wa hawa nikison shine shugaban kasa nikison ya wa kayyiban lahu amala Allah ka sabar da ta aikin sa kai ya daidai wa kayyiban lahu wa tukuzi Allah ka kunyata shi umrahu aka zira rayuwarsa duka kunyata ta Allah duk gaba ki da Allah ya ma haka korasa aka da majalisar dinkin duniya duk gaba ki da to nikison har America ma to kuma Allah akan mun bari shawarar dinga Allahumma dammir America bi zati nikisa Allah ka halaka America amma ba wai ina nufin a kauce America ta yi ruwa ba wannan ba ba ba shiryawa Allah ba kenan ina nufin a halaka shugaban kasan to shine wannan sharri da yake samu musulmi yau amma duk da haka bai hana da aka je duniyar wata ta aka harba kumbo a polo ba shehu ya aika mata wannan wasiƙa rata ya aika mata wannan wasiƙa wannan wasiƙa ta tana da girma a wajen su kwarai da gaske ga abin da yake cikin wasiƙa na hamadullah muna bayan littafin din shehu ga biyu sunayen sa na hamadullah muna godewa Allah in shehu wa nusabbihu muna tsarkake shi wa nuqaddisu muna tsarkake nusabbihu muna tsarkake shi da dukkan wani abin kazanta da kishiya kaza shine ta subhanallah subhanallah wannan Allah ya tsarkaka da wannan wani kaddisu muna tsarkake shi kuma na ta'ajisi na zuciya na ma'arifa ba wai zan tanka ka komai ma ba su taron da Allah tabaraka wa ta'ala alama azhara abinda Allah ya bayyana min bahir kudrati na daga kudrarsa mai jiji ta hankali abinda Allah ya bayyana kaga shi shewa ya gani yake harbar wakin ba kudura Allah ce mai jiji ta hankali kuma haka ne kuduran Allah mai jiji ta hankali wa adab hikimati da abun mamakin hikimar Allah allati awjadatul insanu akwai abun mamaki na cewa Allah ya dan adam din nan ga mu muna magana da ta ina magana take fitowa ka kalli kanka mana akwai technology da yake dan adam ya wai sama ya technology irin na dan adam duka baki da ko magini ya kwaba kasa ta yi kamar dan adam ya tashi ta tsaye ka tsaya ya gani in ya isa bai tokare ta ba katon kai da katon ciki da katon jiki da katon akan yan wayannan yan kafa kowa guda biyu kuma gashi ana tafiya ba a jin tsoron faduwa ba a jin tsoron kaza kaza kaza da dai banda kuma abubuwa gaɓoɓinsa mun yi sanurihi mu ayatuna fil afaqi an yi magana dan adam a nan wajen in mutum ya duba to banda kuma ruhinsa da yake cikin dan adam ma'arifansa da kaza kaza wannan fakti fihi min ruhi to akwai irin dan adam wai sai irin wannan abu to da ya tsaki da aujadal insana Allah da ya samar da dan adam ya wa ilmi wa allamahu ya sanar da dan adam ya wa karramahu ya girmama dan adam wa amalahu ya dau dan adam ko kuma kuduran Allah ta samar da dan adam wa ilmihi da ilimin dan adam din wa karamihi da girma dan adam din wa hamlihi da daukan dan adam ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa laqad karramna bani adama mun girma dan adam wannan duk dan adam duk ɗan adam ka ga iya magana ta malamai yanzu shugaban ƙasa amerika za a yi wasiƙa ka tafi kana cewa musulmi kaɗai allah ya girma kamar yadda wanzan allah ya dinga wa shugaban rom da shugaban kaza kaza ai wata aya dinga ɗaukowa ya alal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum allah na abu da illallah zama ɗaya ga kalmar za ta mai da mu da kan mu kowa sai allah to walaqad karramna bani adam allah ya girma dan adam kowane dan adam Allah ya ce mun kira wa ɗan adam wa hamalnahu mun ɗauki ɗan adam fil barri kan ƙasa wal bahr da teku wa razaqnahu mun azta su na tayyiba su daga daɗaɗa wa faddalnahu mun fifita su ala kafirin mimman khalaqna absatili daga wanda muka halitta tafdila fifita wa qala Allah ubangiji ya ce arrahmanu ubangiji arrahmanu allama alqur'ana ya sanar da qur'ani shi ya sanar da qur'ani khalaqal insana Allah shi ya halitta ɗan adam wa allama bil bayana shi ya sanar da shi ilimi shi ya sanar da shi warware komai warware komai bayani ya fi biyanu ma bayani tabdila shi ya sanar da shi wa qala Allah yace wa in min shay'in kowane abu ba wani abu illa inda na kaza inu sai fuskar tana nan wajen mu yana nan asamu ana gaya wa ba- bature kai yayi girman kai ai wannan duk na Allah ne duk gaba gida wa ma nazilu Allah ya ce ba ma saukar da shi illa bi qadar mu sai da gwargwato abin sani lokacin da zai ya zo sannan a saukar da shi wa qala kamar yadda ya faru qur'ani qur'ani sauka ta farko gaba ɗayansa aka sauke shi aka ajiye shi a baitul izz sai dai duk abin da ya faru kuma sai a tsakuro wa 'yan sa'ayi ko ta sura kuma a kawo haka ake to haka duk komai yana nan a kan Allah tabaraka wa ta'ala wa qala ubangiji ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah yana halittan abin da ba ku sani ba to duk ba wannan magana da ake akan tafsir wa yakhluqu ma la ta'lamun wa yakhluqu ma la ta'lamun ai shawiyar ta a wannan zamani kuma an ganta wa yakhluqu ma la ta'lamun wa qala ubangiji yace wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi halice ku da abin da kuke aikata wa ba'd bayan waɗannan abubuwa ayoyin Qur'ani da na kawo fa inni afasu ni ina aikowa bi a harbe da hali da murna mai zafi congratulation mai zafi what congratulation za a ce ko menene bi a harbe da hali da murna mai zafi wa ablagi takadiri da kai mutuka wajen jinjinawa wajen jinjinawa ila fakamati ra'isi ya zuwa mai girma shugaban ƙasa wa sha'abi da 'yan ƙasar wilayatul mutahida america nation haɗin kan america al'amerikiya alama haka tsatul bashariyata abin da yau ɗan adam ta ciri ta tabbatar da shi yau binciken ɗan adam ya kai har ya jefa kumbo a kodo yau har ya taka wata ko wa an ta wato aikata shi min basatin fil ilmi cikin yalwa cikin ilimi dan adam iliminsa ya kai yau har ya kera abin da ya je wannan waje kuma ya amfani wal idraki da riskan ilimi da wal fahmi da fahimta in ba a shigar da fahimta ba za a dinga abubuwa ba ala yadil insani al ameriki da Allah ya tashi kuma ya sa wannan ta faru a bisa hannun dan amerika mu ba ma yin hasada sheku mu ba ma hasada inda Allah ya ajiye abu sai mu faɗa ba kuma komai bane da Allah ya tashi ba da nuna wannan kudura sun zama a hannun dan Amerika wa ala ahadin ra'isi Nixon kuma a zamanin shugaban kasa Nixon al'azimi mai girma to wa ala wajhil khususi ina girmamawa ina gaida a keɓance ila jihadizatul ulama zuwa manyan malaman nan na al'aflaki na physics manyan malaman falaki din na physics ina gaida manyan malamai shehu rabi Allah yana yanzu wani daga mai haɗa malamin musulunci da malaman boko ko boko mai haɗa malaman jahilcin da ake ciki kenan har ta kai mu irin abin da ake faruwa shi aka yi ta toshewa aka yi ta toshewa aka yi ta budewa har ta kai yau da kafar bokon ma mutuwa ce abin da aka yi kenan to ina gaida bujiman malaman nan ulama il-aflaki malaman fizik din nan to fi kan David a kan David ko kada Kennedy a wannan lokaci wa ilal asali ina gaida sadaukan nan al-asalatu guda uku allazina zahau bi anfusihim wanda suka yi layya da kan suka yadda su a sa su a cikin jirgin a sa su a cikin jirgin a harba in an dawo to in ba a dawo ma dai sun tafi neman ilimi har yanda ake tafiya neman ilimi kan yanda ake tafiya neman ilimi ka yadda kai za a sa abun a harba a gwada ka yadda da kai za a gwada to kaga to da su a gwada su aka sa a cikin roket din su aka harba da ba su dawo ba shi kenan zai aka sari fus kuma su ne farkon dan adam na farko ai kwanaki ya mutu ba ai ba a yi shekaru kaɗan ba wanda farkon dan adadin da ya fara taka wata bayan Muhammadu Rasulullahi sallallahu da bayan Allah kuma na kuwa amma wannan dai a technologyin zahiri shine farkon dan adadin da ya taka wata ya taka wata ga takalmin sa nan inda takalmin sa yayi alama ai an dadawo hoton sun dadawo ta suna ta nuna har sai da suka yi bal din golf ma wannan bal da a dan tura duk gaba ki da akan kudura Allah kuma Allah yana kallon ba abu karun sa shi birgewa ne wajen Allah ma haka yake so ya ce ai haka to liga shi nan ko da an fusiyin wa ayatin da rayuwarsu fi rafi rayatul ilmi sun yi ne dan su daga tutar ilimi haka ake so mutum ya layyar da kansa dan ya daga tutar ilimi in na Allah ne kuma ya yi dan zatin Allah to wanarju muna kauna ina kauna an ya kuna kullu haza duk wannan abu da ya faru fatihata ahadin lilkair wani sabon lala ne na alheri zai fasa ma al'umma wannan shehu ibrahim ya faɗi wannan 1969 ina ƙauna wannan zuwa duniya watan da aka yi ya zama fatihati ahadin lilkhair wani sabon buɗi na alheri za a shiga yanzu da zuwa duniya wata da aka yi ba a shiga sabon alheri duk wannan satellite ba da an je duniya wata idan za mu same ta duk wannan surayya da GSM din da kaza kai ta mamaki oh wannan irin waya mai abin mamaki baka san ina mutum yake ba amma kai sai ka kamo shi a ido da san inda yake saboda me idanta wata shine idanta zaka shiga inda ba wata ne zaka shiga inda wata baya kallon ka inda rana ne zaka shiga inda rana ba ai hadda rana watan yana nan sai dai kuma yanzu karanta caji yake yi shi kuma rana take ba shi caji ita kuma in ta wuce shi kuma sai ya sai ya bada hasken da ya dauka duk wannan technology kuma na zaman duka da aka samu duk bayan zuwa wannan duniya duk wannan tauraruwan dan adadin da kaza kaza kaza da hangen da wani tsaro da wani kaza ai duk zuwa duniya wajen ne kuma aka shiga wani sabon lale kaga bawan Allah yi abin da ya faɗa in lil khair shi bawan Allah bai ya rufi to wani abu mamaki eh? to wassalam wassalamu ya zama wani sabon lale ne na zaman lafiya walyumni ya zama wani sabon lalane na albarka walbarakati da albarka wa ilal ama ku ci gaba ayi gaba ayi gaba wani mawaki wani mawaki ya zo yake waka gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa albarka wannan addinin namu har za mu je aljanna har za mu je sama ice ta gaba da nan manzo Allah yace ila aina ya aba lela zuwa ina gaba da nan ice ila aljannati manzo Allah yace yawa insha Allah to ga aba lela shehu kala kai da ake ta rigima ma duniya ta kaure da rigima a jaddada kai ka ce ayi gaba ma ayi gaba ma yanzu ba ayi gaban ba ba a je murrika ba ba a je surayya jifita ba a je mas ba ba a je ina tsakaninta da wata ba su kaɗai suka san miliyoyin abin da ake ilal ama kuma da abubuwa ibrahim nas to kai wannan wanne yake da wannan wasiƙa da bai cika duniya da ihu wo wo wo wo kaza kaza kaza ba to haka ake so wannan shine wayar da kai kaza kaza sai shehu yayi maganar mu duba hujjatul baliga dan mu ga abin da ya faɗa na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda duk suka yi maganar wa'annan abubuwa da za su yi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su Imam Turmizi ya fitar an Abi Sa'id rafa'ahu daga Abi Sa'id shi ko Abi Sa'id ya ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantse da sarkin da raina yake hannunsa la taqumu sa'atu qiyama ba ta tsaya ba hatta tukallima siba'ul insa sai zaki tana hira da mutum kiyama ba ta zo ba sai zaki tana hira da mutum wa hatta tukallima rajula azabata sautihi na rantse da sarkin da raina yake hannunsa kiyama ba za ta zo ba sai je la bulala ta yi magana da mutum ba fa kan bulala ba dan dan dan je la bulala ga je la azabata sautihi ga je la bulala sai wannan tana magana da mutum kiyama ba ta zo ba sai a zaba sauti sai ce na bulalata ta yi magana da mutum za ta dinga hira da shi to tu kallimun rajula a zaba sauti washi raku na alihi na rantse da wanda raina yake hannunsa kiyama ba ta tsaya ba sai hancin takalmin mutum ya dinga magana da shi hancin takalmin mutum shiraku na ali shine hancin takalmi igiyar takalmi sai igiyar takalmi ta dinga magana da mutum wata kubirahu kuma ma har ma sai ta yi sai ta ba shi laba wata kubiru fa kizuhu na rantse da wanda raina yake hannunsa kiyama ba ta shi ba sai cinyar mutum ta ba shi labari bi ma ahadas alu mai iyalinsa suka dinga yi yana dan tafiya amma cinyar ta tana ba shi labari iyalinka an yi kaza an yi kaza an yi kaza turmuzi ya fitar da shi wakan raja turmuzi turmuzi ya fitar da hadisi kuma la ta gomu sa'atu kiyama ba ta tsaya ba hatta ya ka karaba zamani sai zamani ya zama gida daya sai an zama global sai duniya ta zama gida ɗaya yanzu yanzu ka ji mutum ya ce ai yanzu yanzu ina so da aka bala ta wata zan je zan je Canada ko in je kaza ko in je ya faɗi abin da hankali ma ba zai yadda ba amma yanzu yanzu ya hau jirgi yanzu yanzu duk za a haka ko an Allah da kaga dai yanzu mun dau azumin nan ai a- a Ka'aba za mu sha ruwa Ai, a Ka'aba za mu sha ruwa to duk zamani ya zo kusa kenan da ƙarabar zamani zamani zai yi kusa fata kunu sanatu sai shekara ta zama ka shaharu kamar wata guda shekara za ta zama wata guda ai yanzu mu mun san wannan ko yanzu yanzu za mu gama ramadana gashi wani ra- ya zo Allah ya bamu ficewa lafiya ya bamu a karɓa mana wa shaharu kal jumu'at wata zai zama juma'a kawai sati wata zai dawo sati yanzu yanzu zaka an ce wata yanzu zaka ji ya mutu yanzu kaza kaza kaza wal jumu'atu kal yawmi sati zai zama kamar rana daya yanzu yanzu za ku je ku zaɓe ka wani ba za ka yi wankan juma'a ba ah yau juma'a ba yanzu yanzu muka yi juma'a nan ba ina juma'a za ta zama kwana ɗaya waya kunu yau muka sa'atu kwana guda zai zama awa ɗaya tak kana bacci ma sai kwan- ga- ga- ranar sai ta gama ma duk gaba ki ɗaya duk gaba ɗaya wa sa'atu kabdar mati minan nari awa ɗaya za ta zama to kamar ƙyasta a tana kamar kunna wuta ƙyastin nan na kunna wuta to awa ɗaya kenan za za ta zama haka ya ai wannan dai dan kadan ai mun gani in ba mu ga zaki yana hira da mutum ba sai ko kaza kaza kaza ko wa fi riwayatin arwayata dai wa narun takaruju wata kiyama ba ta yi ba sai wata wuta ta fito min ƙari adanin daga cikin tekun adan adan ta suƙun nasa ita za ta dinga kora mutane fata bitu ma'ahu ta dinga kwana da su duk inda suka kwana haisu ba su duk inda suka kwana da wani su kwana wata kilu ma a duk inda suka yi baccin rana ma da su za ta eh? haisu kalu duk inda suka yi baccin rana ma da ta kwana da su ta yi rana da su duk gabaki daya ba a kashe ta ba ga wutar suna ciki daga kaza wa aka rada shekani bukari da muslim sun fitar la ta gumu sa'atu kiyama ba ta tsaya ba hatta ta karu da narun sai wuta ta fito min ardil hijaz da kasar hijaz to biyu a anakal ibli za ta dinga haska kana daga daga makka ta hijaz ta fito nan jazirar larabawa middle east din nan amma za ta dinga haska wuyan raƙuma bi busra a iraki za a dinga ganin ta a iraki wa aka raja fi mustadrakin hakim ya fita a cikin mustadrak ɗinsa la ta gumu sa'atu kiyama ba ta tsaya ba hatta tukallima siba'u al-insa sai zaki tana hira da mutum wa hatta tukallima rajula azabata sau'i sai ce lai dulala ta tayi magana shi wa shiraku na ali da hancin takalminsa wata kubiru bima ahadatha ahluhu min ba'di sai ta ba shi labarin mai iyalinsa suka yi hadha hadithu sahihun wannan hadisi ne ingantacce ala shartu muslimin abu ta sharatun muslim wa lan yakun jahu bukhari da muslim ba a su da shi ba wa aktumu hadhihi alhadith zan ci kafin shi mana sharhin su yake zan ci ga wannan hadisi bi hadisi ahmada da hadisin ahmad bin hanbali fi musnadi a musnadinsa an abi zaid al-ansari ahmad bin hanbali ya fitar da wannan hadisi daga abi zaid al-ansari kala abi zaid al-ansari yace Allah bina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama subha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabe mana yayi sallah asuba da mu summa sa'id al-munbara ana cewa assalamu alaikum da asuba fa manzo Allah ya hawo munbari haka dabana manzo Allah ya dinga mana huduba za ai kaza za ai kaza hatta hadaratu zuhur har sai da azhar kai sai mana ana cewa hitila zai iya awoyi na to ga babban hitila ga uban hitila sallallahu alaihi wasallam har sai da azhar kai summa sannan ya sauko summa ma'ana wannan summa sannan ya sauko ya mana sallah azhar sannan ya kuma hawa mumbarin summa sa'idal mumbara sannan ya kuma hawa mumbarin haka dabana ya ci gaba da hudu ba ta hazaratul asr sai da al'asar sai summa nazala sannan ya kuma sauka fa sallal asr ya sallal asr da mu summa sa'idal mumbara ya kuma koma akan mumbara su ma duk suna ai kuma a gaishe su shi kan dama annabi ne ai su ma dan lokaci kana ga da liman ya dade liman ya dade kaza kaza ko a shankar summa sa'idal mumbara ya kuma hawa mun faka dabana ya ci gaba da hudu ba hatta gabata shamsu har sai da rana ta faɗi tun asuba ake abu daya sai da rana ta faɗi fa haddathana to fa anan ya ba mu labari bi ma kana da abin da ya kasance wa ma huwa ka'ilin da abin da zai kasance har tashin kiyama fa a alamuna mafi ilimin mu a hafazuna wanda ya iya hadda lalle ne hadda ya haddace karatu ran nan lalle ne hadda ya haddace karatu jan qala wan fara da bihi muslimu muslimu ne ya kaɗai ta hadisi ne ingantacce muslimu ne wannan ruwaya muslimu ke قال البخاري في كتاب بدء الخلق البخاري فدا a cikin littafin sa na بدء الخلق an imran an umar bin al-khattab ya karba daga sayyidina umar dan khattab annahu qala sayyidina umar wannan ruwaya muslimu mun gama ga ta bukhari sayyidina umar ya ce kama fina rasulullahi sallallahu alaihi manzo Allah ya tashi a cikin mu makaman wani matsayi fa akbarana manzo Allah ya bamu labari an bada ilkhalki tun daga farkon halitta daga nan aka faro hudubar rannan tun daga farkon halitta hatta da kala ahlul jannati manazilahum har sai da manzo Allah ya gaya mana ga ƴan aljanna sun shiga gidajensu wa ahlun nari manazilahum ƴan wuta sun shiga gidajensu hafiza zalika man hafiza wanda ya haddace ya haddace wa nasiyahu man nasiyahu wanda ya manta ya manta kaga ya faɗi irin wancan mai karfin hadda shi ya fi kwasowa da yawa duk gaba gida ta ne bai faɗa ba kenan ne bai faɗa ba wata ne ce bai faɗa ba kenan wasi ya zo a cikinsa laqad tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya koma zuwa ga Allah wa ma qa'irun yasiru bi janahi ba wani tsuntsu a sama da zai tashi da fukafukensa illa zakara na min sai da manzo Allah ya karantar da mu ilimi a ciki kai har ilimin tsaye kuma manzo Allah bai bamu komai sai da ya karantar da mu zuwa ƙarshe to wa ilaikal ishara ta bari zo ma da isharori taftahu alaikal babu za ta bude ma kofa in Allah ya haskaka basirarka in ko har yau mutum yana cikin gida gumanci annabi bai san gaibo ba kaza kaza kaza lalle ba za a harbaro ka a haulo ba kaza kaza kaza kaza to kuma kafiri shi zai yi kaza shi zai yi kaza za ka ji mutum yana magana abu kaza ci ma shi har yau ma bai san ma a wani karni yake ba zai ka to to asiba'u tukallimul insa shau yake a ce zaki tana magana da mutane fa anta tara rediyo kai ka ga rediyo kai fa ja'at anwa'un minha rediyoyin farko da suka zo yanzu an san canja rediyoyi da yawa amma ka ga rediyoyi irin ta waccan kira farko din nan za ka ga kanta kaman kan zaki da abun murdawa guda biyu kaman gidan dina haka tsohuwar rediyo waccan ta zamanin farko haka za ka ga kaman kan zaki haka haka kero ta ikon Allah kaman abu to wannan kenan ga mutum ya zauna ga kan zaki din kaman manzo Allah yana za a kera rediyo mai kaman kan zaki ka dinga magana da mutane duk gaba gida to wannan kenan shi mai muftari atil asariya gashi sai ya ce haka ne shi ma ya faɗi wannan sai ya ce kuma ma'anar zaki za ta dinga in an ce wannan rediyo mai kamar kan zaki ina kaga magana ce ma ta jin shi mai muftari atil asariya ya ce yi da wannan ma da kuma ma'anarsa akwai tura masu wasa da zaki da damusa wanda sun iya fahimtar maganar zakin zakin ya iya fahimtar me suke so ai akwai wannan wasa ko da ana yin wasa da zaki da damusa kaga zaki har yana ya galagala da yara suke a dinga sa igiya yana tsalle a kai ko a ce ya hau can ko ya shiga ta cikin wuta da kaza kaza kaza har ai zaki an fahimtar da shi duka baki da wa azabatu sauti igiyar karshen bulala kuma allati tukarrimu rajula wa tukziru ma fa'ala ahluhu ba'dahu wato durki telefon telefon din nan da yake yanzu in mutum ya ɗau telefon za ka ga waya a jiki din nan to wannan fashe yana tun ma landline irin wancan telefon na da ake rikewa din nan a zuwatun saudi ina kuma yanzu wannan gsm din nan din nan da ake wata in gazo wata karama ma ai bata shi gindin bulalan ba ko abin bulala ko jiba ta ba to wannan wayoyi duk gaba wannan su telefon din nan duk gaba gida da ake ji da shi wallahu alama Allah shine masani wa taqarubuz zamani to shi kuma ya zo mai muktari atil asali ya shi kuma ya kara yace ma'anar cinyar mutum za ta dinga bashi labarin abin da iyalinsa suka yi duk gaba daya yace da na'urar daukan magana da CIT suke magana da ita yan karamar rediyo din nan galibin wandan tura na wannan lowa wando ne mai jeans mai aljihu a cinya za a ga a nan za a sa abin a zo a yi ta hira da kai a yi kaza kaza ga ma'ana ishara ga cinya ne amma ishara ga abin da aka ajiye a cinya aljihun da a cinya yake gado wai yanzu wanzunan za a ga ai ko yanzu tiri kwata ake ba wai su aljihun za a ga a cinya ne ko to haka ko mutum ya ajiye rediyon rikodar a gidansa ta dinga ta dinga daukan duk abin da ake da magana da ake to ai yanzu ma shi wannan yayi shi tun wajen oho shehu radiyallahu anhu ya faɗi wa'annan abubuwa tun 1960 1969 to a yanzu mu mun gama igiyar ma duka ba yanzu ma ɗan wani na'ura ce kawai za a ɗan manna ma a jikin taure ma ko shi ke nan za su dinga ba duka gaggaya ma abubuwa da ko kuwa in za a yi magana da mutum ɗin sai a manna shi su fi aiki za su mammanna abin rahoton ko a cikin rigarsu kaga mutum gashi za su yi a amma kuma na'ura tana nan cikin rigarsu ko cikin to duk wanda Allah ya faɗi wannan sallallahu alaihi wasallama wata zalikan naru haka wutan nan ta sukun nasir za ta kora mutane din nan wanda za a dinga kwana da ita a tashi da ita ita ce wutan nefa ita ce wutan nefa narul kahara ba ita ce wutan nefa wa akbaru ma'adiniha mafi girman ma'adininta da aka samu shi a adantin ku aka samu shi wallahu alam wa shirakun na'ad hancin da akali din nan yukallimu sahibu da zai dinga magana da taraba azu sayyara ta zaka ga ba'arun motoci wa hiya qa'imatun maqama shirakin na'ad ita an tsayar da ita kaman shi nau'in takalmi din ko kuwa kana cikin ka zaka ka taka ta ka zo a ciki amma kuma tana magana da kai duk gaba da to wannan kenan har kuma zancen wayoyin nan da su ma gashi nan sun yi duka ba wai ya kai mata maqama shirakin na alisam shi alaiha kana tafiya akan ta wato kallimuka bil akbar tana ta baka labari rediyo tun ma da motar rediyo ce za ta dinga baka labari a cikin ta har yau an yi motar da kuma kwamfuta ce ita motar da kanta za ta dinga magana da kai inji ce mai kwakwalwa in ka taba wani abu za ta please wait don to shi ko wannan karatu kenan amma yanzu a kowanne mai magana ma za ta yi mamata ce kakka taɓa ni ma da magana ga babur nan da ka buga shi kenan welcome kaza kaza wannan na na Allahu akbar to Allah ya saka musu da alheri wai tun kan wannan abin ya zo su suna ta haskowa dan dai su fitarwa da annabi gaskiya dan kan wawa ya ce ya annabi zai faɗi waɗannan abubuwa amma abin mamaki wani gashi a zamanin duk sun zo yana ƙarya ne kaza kaza ya ga sanan za ka sa hankalin malamai na Allah din daban da to to ga shi na so wa narun wuta da za ta fito kuma ga ta a Hijaz amma tana haskaka mutane wuyan rakumi shi wuyan rakumi yana Iraki ga wutar a Hijaz take amma kuma kuna kallo kuna Hijaz din amma kuna kallo wuyan rakuma a Hijaz wa haza wannan abin da yake nufi television ma'ana television talabijin ake nufi talabijin ake nufi yanzu za ta ɗauko ma ga ka kai ka kunna ta a nan kaza kaza amma kana kallon ba ma iraki ba kana kallon america kana kallon kana kallon kaza wa'annan suna daga cikin alamomin annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi dukkan wa'annan abubuwa wanda kuma duka fasara su duk tana zuwa duk gaba daya tana da cikin faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa babba komai yana sai yana nan cikin Qur'ani ko komai nan yana nan wato cikin Qur'ani kamar yadda suka faɗa to magana su yi yake so in ka to ga gani yau no no dan haka dan haka imam shafi'i ya ce wakala shafi imam shafi'i ya ce duk abin da malamai suke faɗa da al'umma take faɗa sharhin hadisan manzon Allah sharhin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take faɗa sharhin qur'ani bayanin qur'ani ne duka baki da imam shafi'i din ne yake cewa ba wata nazila ba wani abu da zai faru a cikin addini ko a cikin duniya sai akwai dalilin sa illa fi kitabillah dalil sai akwai dalilin sa a littafin Allah sai a cikin Qur'ani sai dai sai malamai kuma wa'anda wani abu ma dan ka iya fassara ka iya ba san shi ba abu ne da na likitoci ne sai sai kwararren likita ne kuma zai san wannan yanzu in kaje ka samu azhar din ko duniya inda ake hada malaman ake sashin akan abubuwa zaka tara ga malamin musulunci ga likita ga makerin kaza ga makerin kaza ga mai takaroji haka za a dinga hada su wannan ya fitar a addinance shi kuma wannan ya fitar a takarolance haka za a ga an fitar da hukunci duk gaba kiya to kaga ni sai akwai shi a cikin addini ya faɗa a cikin itikani mai itikani yake cewa ba wani abu sai za a iya fitar da shi a Qur'anin nan amma liman fahamahullah wanda Allah ya fahimtar da shi ba kowane gaula ba ba kuma kowanne kowa iya ilimin sa kowa iya ilimin sa wani kawai ya fasara ne abu amma zai yi kicin kicin ya dinga fatawa dukan mu je kawai dai mu karanta mu fasara ne ha ba mu san hukunci ba a mu je kicin kicin yana fatawa fasarawa Allah ya saka da alheri amma wa yake sai kai fatawa ne ka sani abu to ka gani ko to ba wani abu da za a ce za a iya fitar da shi cikin Qur'ani ba wanda Allah ya farkar da shi ibn abi fadlin yake cewa Qur'ani ya tare ilimin na farko ya tare ilimin na ƙarshe ta inda ba wa- Qur'ani ya tare ilimin da ba wanda ya san ma me a ciki sai wanda ya saukar da shi shine Allah shi ya san me zai zuba a ciki to sai Allah tabaraka wa ta'ala sannan sai wanda Allah ya saukar wa din shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa'ansu ilimin ma shi ya san me a ciki to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gada wa manya-manyan sahabbai kowa iya karfin sa ba wai kowane sahabi ne ya san ma ne a cikin Qur'ani gabaki ɗaya ba kowa iya karfin sa manyan sadatu sahabatu manya-manyan sahabbai wa alamihim da shugabannin su misra kula fa'il arba'ati kaman kalifofin nan guda hudu sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali sannan ibnu Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud sannan Abdullah ibn Abbas wa'annan zan ga suna daga cikin bujiman fatawa da fuzuman tafsiri duk gaba daya bari abdullahi bin abbas hatta qala abdullahi bin abbas har yake cewa law za ali qalun da da baibayin rakuni na zai bata lawajatu fil qur'ani da na same shi a qur'ani in na zo na bude qur'ani sai in san inda yake to yanzu irin wannan technology in ba shi din ba da baibayin rakuni fa Abu. to sannan su kuma sahabbai suka gada wa tabi'ai irin wannan ilimi kowa iya karfin sa ثم تقاصرت الإمام سنن همة تتقيتا إن جئت من إتقان sannan aka yi sakaci himma wabtarat al'azaimu nufi din kowa bai kokarin ya samo wani abu ya binciko wani abu himma har ma Allah ya kama zamanin wannan zamani ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne babu babu babu ya kai aka ce babu ina ma za ka yi ma tunanin ma ya abu duk gaba daya har himma bincike yau da in ka ga himma bincike sai yan jami'a sai tura sai kaza nan research da abu kaza kaza kaza yake wata ba alat shi kenan masu ilimin ma suka kakkare ma kuma ake ta baya da ake ta baya yan wa'anda ma ake ganin suna duk suka yi rauni duk suka yi suka kasa ɗaukan abin da sahabban nan suka ɗauka da tabi'an nan suka ɗauka na daga ilimai da sauran fannoni duk ga baki ɗaya ma duk kuma ma aka kakkarya sama wa'ansu fannonin ma duk ma aka ce ma ba abin duk duk ga baki ɗaya ko wa qamat kullu da'ibatin bi fannin sai gashi kuma duk ma aka kakkasa kowanne ya kama fanni kaza kowanne ya kama fanni kaza amma bai ana cewa yana nan ba yake cewa in wannan irin kere-kere ne wannan kimiyya da ake duk an samo shi a cikin ayar in daliku ila zillin zi salasu shu'abi kaga in daliku ila zillin zi salasu shu'abi yace duk wani kimiyya da na gine-gine da yace nan aka samo shi inji ila an kala har zuwa mai mai itikani yake cewa wa jami'u ma ma waqa duk abin da ya faru wa ma ya kausa abin da zai faru fil kainata a cikin halitta duk gaba ɗaya da ya tsallake ma farradna fil kitabi min shay'in ba yana cikin nan in ta haka lamu siyudi siyudi zancen siyudi ya gama a nan wajen duk gaba ki to haka malamai suke ta faɗa waya kaluku ma la ta'lamun karatu ne mai yawa duk da baki daya kwarai da gaske shine ake ta maganganu din nan to waya kalu kuma ala ta alamu dinnan shi ne ake ake fada fada sa a ciki to Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana waya kalu kuma ala ta alamu yana halitta abin da ba ku sani ba dinnan min al ashiyai al ajibati na daga abubuwa masu ban mamaki al garibati ba kuwa Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji mai girma da daukaka ya kalu kuma ala ta alamu yana halitta abin da ba ku sani ba zakar al khayla Allah ya gaya mana dawakai wa zakar al jigala ya faɗi alfadare wa zakar al hamira ya faɗi jakai wa iya marakibin abubuwan hawa ce wa zakara annahu ya kaluku ma la ta'lamuna yana halitta abin da sani ba fi haza a cikin wannan ta dukullu sufun jiragen ruwa duk sun shiga fil bahra a teku wal barri da kuma jiragen kasa na kan sarari da kuma motoci da kuma wal hawa'i da jiragen sama din nan gaba kullu haza duk wannan dakilin fi kauli ya shiga cikin fadin sauya kaluku ma la ta'lamuna ya halitta abin da ba ku sani ba kuma ubangiji yana cewa ma farradna fil kitabi min shay ba kuma ba sai mun kawo shi a cikin qur'anin nan waya kaluku ma la ta'lamuna wannan zahiri kenan haka waya kaluku ma la ta'lamuna ya shiga cewa Allah yana nan da bayinsa salihai kalifofinsa arufai wa'inda ya sanar da su abubuwan da wani dan adam ma bai san ma akwai ba duk gaba ɗaya to su ma duk sun shiga wannan na daga annabawa na daga magadan annabawa na daga malaman al'umma na daga salihan al'umma lihaza sabida haka ne الرسول صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم استكفى يئسوا عن الخلافة في شيء خليفة أنا با صلى الله عليه وسلم لن يستكلف بخليفة تربى آدم قد عليها على أمته أبصى الأمة عند وفاته وجه رسول الله لأنه يوم من الله صلى الله عليه وسلم علم يا يسني أن في أمتي أشكين الأمة أكوي من يأخذ العلم وان يكير عن علم من الله دقاء الله بلا واسطة با تارد واسطة با ya ce akwai mutanen da ake zantar da su in akwai su umar ne ma'ana wai ba shi umar ne shi kadai yo tilin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nawa ne wa'anda suke da irin wa'annan duk gaba daya za mu zo to yi kenan su yanzu ilimin wa taqullaha wa yu'allimukumullah duk gaba daya su daga Allah ake Allah tabaraka wa ta'ala yake sanar da su fali hadha sabida haka qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu khalifati Allah shine khalifa ta ala kulli muslimin abu sa dukkan musulmi li'annahum qabilu domin su sun karbi faizallahi bila wasiɗatin faranyan Allah ba da wasiɗa ba fal waliyu wali ya talakal ilmi yana karban ilimi min Allah daga Allah tabaraka wa ta'ala bila wasiɗatin ba tare da wasiɗa ba kama talaqabul malaku kamar yadda mala'ikan ya shafa allazi anzala ala rasul wanda ya sauka abu sa ma'aikin duk gaba gida ba dan haka hadisul qudusi hadisul qudusi qur'ani ya fi shi ta wani waje shi ba ya fi qur'ani ta wani waje sai dai shi ba shi da gangariya irin na qur'ani da haka ba za a yi sallah da shi ba shi qur'ani sai da jibril ya karɓo shi wajen mika'il alayhi salatu wasallam yadda ya karɓo shi sannan ake ebo sannan ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine qur'ani sai da jibril ya ɗauko shi sannan ya kawo manzon Allah nazala bihi ruhul amin ala qalbika jibril ya sauka da shi amma shi ko hadisul qudusi manzon Allah shi da Allah ya karɓe shi shi da Allah ya karɓe shi kaga ta nan ya fi qur'ani shi ba wa su ɗau mala'ikan da ya kawo shi da Allah ya kawo amma shi kuma Qur'ani ya fi saboda shari'a ne shi kuma gangariya ne da da da shaidodi da waye mutawatiri ne ba shi ko wannan hadisi kudu su ba shi da wannan tawatiri ba shi da wannan tsari kuma Allah ya ce ya tsare Qur'ani ba wanda ya sai ya ƙara kaza kaza kaga shi ya fita nan shi ya fita nan to annabi mai shari'a ne mai ɗaukan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi shi malami magajin annabi ne sallallahu alaihi wasallam cikin wannan shari'a da mala'ikan nan ya sako da annabi da ita wannan hanya kenan malamin ilimi magajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan ilimi da ya zo manzo Allah ta wasu da wannan mala'ika din nan shi kuma wali magajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan ilimi da manzo Allah ya karbo daga Allah bilawa suka sun ba wasu da bilawa su da tumbawa su da to shine abin da ake faɗa a nan wajen shi wali yana karɓa daga Allah bi bilawa su da tumbawa taqullaha wa yu'allimukumullah bilawa su da kama talaqahu al-malik kamar yadda shi kuma mala'ika tan ya karɓa wanda ya zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama din ala rasul wa kama talaqahu rasul kamar yadda manzo Allah ya tafe shi walakinahu sai dai shi wali gairu mustaqillin ba shi da yancin ya kafa shari'a ko ya kafa wani abu don Allah da gubo gobe kuma duk za a zo da wannan shi wani sai dai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi sai dai ya bi annabi a cikin shari'a cikin abu ko ko duk abin da ya samu duk abin da ya karba daga Allah dinna wa taqullahi alaikum dinna to sai an gwada shi da shari'ar zahiri kuma in ta karbe shi in Qur'ani ya karbe shi hadisi ya karbe shi kenan yayi amfani da shi abu ne mai kyau ba wanda ya sai ce ba mai kyau bane wanda ya ga dama ya ji shi su dinga amfani da shi za su samu ƙari wajen Allah ta in ko Qur'an nan da hadisi nan bai karɓe shi ba shikenan sai a ce to kaga ba shi zo Allah ila a wajen karkowar ba ba ba daidai amma a wajen karkowar kila baka ji daidai ba ko ko da aka ga baka ji daidai ba to sai haka tsarin abubuwan suke a karatu ba a zo a yi kwantar din abubuwa duk gaba ɗaya ba da rasulatin ba daga an tattalin hali kuka gajin wannan